بسم الله الرحمن الرحيم رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم annabi ibrahim yana roƙon allah ya ce allah ina roƙonka ka nesantar da ni da ni da ‘ya'yana ga barin bautan gumaka domin su gumaka inna hunna adlan la kasiran minan nas sun ɓadda mutane da yawa saboda wannan addu'a ta annabi ibrahim an yi shekaru masu yawa ba bauta gunki a makka ba sai shekarun kusa da zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam amr ibn luhai ya kago bautan gunki a makka to daga nan da ya ce da ya roƙi Allah Allah ya karɓa masa da ƴaƴansa da jikokinsa na kusa kam duk dai ba su yi ba sai dai jikoki na nesa innahunna adalla kaseeran minan nas faman tabiyani fa innahu minni duk wanda ya bi ni cikin bauta wa Allah da kadaita Allah fa innahu minni wannan ya zama nawa wa man ateni duk wanda ya kauce mini ya kibin umurni na fa innaka Allah kai ghafurun mai gafara ne rahimun mai tausayi ne wannan shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi yake ce abubakar yana kama da annabi ibrahim yana kama da annabi isa saboda saukin hali da sanyin hali nan ya ce fa man tabiya ni wanda ya bi ni fa innahu minni yana tare da ni shi nawa ne wa man asayni wanda ya ki ni ya ki magana ta fa innaka sani allah kai ghafurur rahim mai yawan gafara ne mai jin tausayi ne annabi isa kuma yana cewa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan mutane in kai musu azaba ma bayin ka ne in kai muku in kai musu gafara ne ma duk kayan ka ne kai ne mabuwayi kai ne mai hikima sai yace inna umaru kuma ina kama da annabi nuhu da annabi musa annabi nuhu yana ce rabbi la tazar alladhi mulkina dayyaran innaka in tazam yudillu ibadaka yana kama da annabi musa yana ce rabbi ridmi salam walihim wa shudda la qulubihim wa la yu'minu taru azab alim faman tabani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
mai shiga wazifa da wanda yake nan da wanda baya nan da wanda zai ji muryata inda ya karbi wannan sharuɗa da zan faɗa na ba da riga tijaniya ya nemi muƙaddami ya rike hannunsa ya ga masa lazimi da wazifa da zikirin juma'a da lokacinsu da da sharaɗin jauhara na farko din an shiga ba a fita saboda ahu bil hadin nan adaka na masudan na biyu ba hada ta da wata dariƙa saboda ba yadda hada dariƙa tijaniya da wata dariƙa wanda ba a hada nono da miya kwano da kuma ba a ziyarar wasu wani sai suke cikin dariƙa domin ziyara kamar bara ne dan sarki ba yin bara kuma za a kula da sallah a yi ta cikin jawan an samu za a girma iyaye a yi musu biyayya shehu tijjani ya ce namiji da ba wa iyayensa biyayya da matar da ba ta mijinta biyayya kar a ba su dariƙa su sai sun tuba sun bari sannan jam'in wazifa an samu yan uwa jam'in zikirin juma'a ko ba a canta ba duk wanda ya ji wannan sharuɗa in ya yarda to shi kenan na ba shi wannan dariƙa ta shehu tijjani ya nemi muƙaddami ya rike hannunsa ya gaya masa yadda za a riƙa yi. إنهن أذن لكثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن أتيني فإنه غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون annabi ibrahim ya ci gaba da yin addu'a yana nuna wa allah a lokacin da aka yi haka shekarunsa sun riga sun yi yawa domin bai samu aihuwa ba sai da ya kai shekara inda tara ya aiki annabi isma'ilu to yanzu wannan lokaci idan bayan ya gina ka'aba ne yake wannan addu'a to shekarun sun wuce ɗari kenan in ko tun bai gina ka'abar bane lokacin da ya aje iyalan nasa ne yake wannan addu'a yana ce domin ainihin da ya taso da ubangiji ya masa umarni ya yi hijira din ya taso da ya taso ya bi ta misra sarki ne ya kwace masa matarsa sarra Allah ya jarrabe shi ya kakkame gabobinsa ya ce maza maza ta tafi ta tafi da ita aljana ce aka ba ta kuyanga hajara to da ta je ta suka dade ba su aihu ba sai ya ce ta ce mai gidan mun tsoho mu aihu ba amma muna baka shawara na baka wannan kuyan gannan tawa da aka bani misra kai sadaka da ita ko Allah zai ba mu aihuwa kuma Allah da ikon sa sai ta aihu din ta haifi da namiji to ka san mutumin da ya shekaru da yawa bai samu aihuwa ba in ya samu da namiji hankalin sa ya karkata wajen dan to sai uwar gida ta ga mai gida hankalin sa ya koma wajen dan da uwar dan to sai ta yi ta yi kishi ta ce bata yarda ta gansu ta saka ganin su a gidan nan ba sai sai da zai da su ba ma ba a gidan nan ba a garin nan ma bata yadda ba ita uwar gida Sara sannan Ibrahim ya rasa yadda zai tun tashin sa dai tare da wannan baiwar Allah suke yar baffansa ita Sara din nan duk wahalolin duniya akan addini tare suka sha ba yadda za a yi ya saba mata ita ko wannan baiwar Allah da Allah ya ba su ita har ta zama baiwar su har ta aifa musu da namiji yau ita ba ta da kowa sai Annabi Ibrahim din to abun ba zai haɗu ba to Allah da ikon sa dama istaddi a zuwan fariji duk abin da ya zafi Allah zai kawo saukin sa to sai Allah ya umurce shi ya dauki wannan kuyanga mai shayarwa din nan ya kai ta can daji a inda za a maimaita ginin Ka'aba lokacin da aka yi duba na an dauke Ka'abar ya ajiye su a wurin to ya taso daga can Iraq din ya zo da kuyangar tasa wato kwarkwarar tasa da goyonta ya kawo ya ajiye su a wurin a gindin wata katuwar bishiya a a kudancin gabashin Ka'aba inda Ka'aba take yanzu nan gabar gabar gabar maso kudu kaɗan ya ajiye su a wurin suna da ruwan sha suna da abinci to shi kenan sai ya juya zai tafi bayan ajiye su sai ta bishi ta ce mai gida yanzu nan zaka bar mu a daji ba kowa ya yi shiru tana bin su ce yanzu mai gida nan zaka bar mu kenan ka tafi a daji ba kowa ya yi shiru sai ta ce kin ko Allah ne ce kai haka ce eh Allah ne ce in haka ta ce to na yarda Allah ba zai tozarta mu ba shikenan sai ai annabi ya tafi da ya tafi sai abincin su ya kare ruwan shan su ya kare sai da ya zama yana yana kuka yana mirginawa yana kuka ta rasa inda za ta kanta ta ce maimakon dai ya mutu ina gani gara in tafi wani wuri ya mutu a bayana sai ta yi gabar ta je ta hau wani dutse ana kiran dutsen safa da ta hau sai tana kasa kunne tana raba ido ko Allah zai nuna mata wani mutum a daji ko mai kiwo ko mai neman magani ko maharbi ko mai yawo ko matafiyi in yana da sauran ruwa don Allah ya ba ta je ta ba wannan yaro mai neman mutuwan nan bata ji kowa ba sai ta jazanin ta ruga a guje ta yi arewa sai ta hango wani dutse ta je ta hau kan dutsen sunansa marwa dutsen ta hau marwa ta raba ido ta raba kunne ko za ta ji motsi bata ji kowa ba ta sake gudowa ta dawo kudu ko an samu wani sabon wani mutum ya zo nan ma ta tsaya bata ji kowa ba ta sake rugawa sai da ta tsaya kan dutsen farko sau hudu dutsen karshe sau hudu sai ta ji murya sai ta ce to ji ji tana ta ji menene ji ji ji to sai ta sake koma ita bar da ta sake koma sai mala'ika ya zo ya girgiza kafarta ne ko buka bikinsa ne sai ruwa ya fito sai tana tattara ruwan tana tattara ruwan tana durawa a sarka tana tattara ruwan tana durawa a sarka tana ce zam zam zam zam zam zam tana tattara tana durawa a sarka to shine ainihin kullowan zamzam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba don ta tattara ba da sai ya zama gudanin ruwa ba zai zama rijiya ba to shi kenan wannan ruwan yana maganin yunwa yana maganin kishiwa shi zamzam to ana nan zaune sai waɗansu mutane matafiya sun fito daga wajen Yaman za su tafi Sham sai suka hango tsuntsaye suka ce wannan tsuntsaye inda suke duk akwai ruwa suka zo wurin sai suka tadda mace da yaro ga ruwa sai suka ce a jinniyatul anti am insiya sai aljana ce ko mutum ce ta ce ni mutum ce sai da- ko za ki yadda mu yi amfani da wannan naki ta ce amma kusan dai ruwa na ne kusan dai ruwa na ne ba ku da haƙƙi cikin sa in za ku yi amfani da shi ni ma sai kun amfani ni to shi kenan sai aka soma masu tafiya suna zuwa suna sauka a wurin har jurumawa suka kaurato daga yaman suka zo suka ce suna neman izini ta basu su zauna tare da ita ta ce ku zauna mu zauna tare amma fa ruwa nawa ne sai suka zauna tare nan annabi isma'il ya girma a cikin su ya koyi larabci a wajen su su jurumawan domin shi annabi isma'il dan annabi ibrahim ne afrananci shine bakin su can inda suka fito sai ya tashi yana larabci to wannan shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ibrahim ke ce Allah rabbana inni askantu min zurriyati ga zurriyata nan na kawo na ajiye su a lokacin yana nuna Isma'ilu da ƴaƴansa har annabi Muhammadu yana jikin wannan jinjirin yana wurin Allah amma akwai ƙwayar mutuntakarsa a jikin wannan jinjirin za a haife shi a wannan gari haka saboda haka yake cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram ya Allah ubangiji na na ake wasu daga cikin zuriyata a biwadin a wannan kwari inda baitikal muharram wadin ghairi zi zar'in kwari wanda yake bai da wurin noma bai da wurin shuka duk duwatsu ne a inda baitikal muharram a wurin da za a gina maka ɗakin nan naka mai alhurma to ana nan ana nan annabi Isma'il da ya girma ya data ya isa ya isa aiki sai Allah ya nuna masa wata jarraba ta biyu jarraba ta biyu ita ce jarraba ta farko dai uwar gida ta ke zauna tare kuma ta ki ma a bar a bar matar a gari sai dai aka yi ta daji to ga jarraba ta biyu Allah ya nuna masa mafarki waye yanka dan shikenan sai ya fito sai ya zo wajen uwar dan na yi mafarki ubangiji yana ce mini zai yanka dan mu mu ko mafarkin mu na annabawa gaskiya ne saboda haka na zo in gaya miki ta ce ba Allah ne ta yanka shi ba eh Allah ne ya ba mu shi ta yanka shi eh na yarda a yanka shi shikenan sai ya ce to yanzu in na danne shi zai yanka a cikin jama'an nan naki za su ce na yi hauka duk abin da na faɗa ba za su yarda ba za su ce don mafarki in yan- in yanka mutum to zan tafi da shi daji sai ki je in yanka shi to sai ya kira ɗan nasa sai suka tafi za su je mina sai da suka bar gari suka shiga daji sai ya ce wa ɗan yaro ka san tafiyan da muke yin nan yace ba ban sani ba yace ya bunayya inni arifil manami anni azbahu ka fanzur ma za tare qala ya bati al matumar satajiduna insha Allah min sabirin ai mafarki ne Allah ya ce zan yanka ka mu ko mafarki mu na annaba gaskiya ne yanzu dai na gama shawara ta uwarka na gaya mata ta yarda yanzu kai ne na faɗa maka yanzu menene ka gani sai yace baba kada ka ji tsoro ni ba zan baka kunya ba ba zan yi raki ba duk abin da Allah ce ka yi da ni ka yi da ni ba zan baka kunya ba shikenan sai ya danna yaro ya kawo wuka, a, da aka yi haka sai shedan ya zo wajen annabi Ibrahim ya ce haba Ibrahim kana bawan Allah annabin Allah don mafarki kace zaka yanka ɗanka guda ɗaya sai ya ɗauki duwatsu ya jefi shedan din ya jefi shedan sai shedan ya koma wajen matar karki yadda yanka ɗanki karki yadda yanka ɗanki ita ma ta ɗauki ɗakuwa ta jefi shedan din sai suka shedan ya koma wajen yaron a shi annabi Ismail karka yadda yanka ka shi ma ya ɗauki ɗakuwa ya jefi shedan din to saboda haka ne wurin jifan shedan ya zama wuri uku to sai je ya danna ɗan zai yanka sai Allah ya kwace ɗan ya kawo rago wukan ta fada akan wuyan rago ba akan wuyan ɗansa ba wannan shine asalin eh, yankan hadaya shine asalin jifan jifan shedan shine asalin gudun da ta yi na neman ruwa kuma shine asalin sa'ayi na safa da marwa duk wannan tarihi ne Allah ya mai da shi ibada don ya zama abun wazi gare mu mace ce wata ce ɗanta ɗaya ne bayan an ɗauko ta an zo an jefar da ita daji saboda kishin uwar gida sannan Allah ya taimake ta ga ruwa ga abokan zama kuma aka biyo ta aka ce za a yanka ɗanta da fari ta ce inda Allah ne ta ajiye mu na san Allah ba zai tozartar da mu ba je ka abin ka ta yarda yanzu kuma da aka ce za a yanka ɗanta ta ce ta yarda ashe yarda da ikon Allah wani abu ne wanda zai mai da mutum babban mutum a gaban Allah ko mace ce ko baiwa ce kaga wurin da ta yi gudun neman ruwan nan har annabi sai da ya maimaita wannan gudun ita ce fa ta yi amma don a girmama ta ta ce ta yarda da ikon Allah din nan annabi sai da maimaita wannan gudun sauran mutane ko annabi ce duk abin da ku gani nayi a wurin haji ko ma ku yi yanzu kowane alhaji sai ya irin gudun nan nata kuma sai ya je ya jifan dan inda annabi Ibrahim ya jifa inda ta yi jifa inda Isma'il ya jifa wayannan duka tarihi ne domin duk wanda suka tafi hajjin nan mutum uku ne kadai daga babba ne sai yaro sai mace ko akwai wannan hudu to kai babba duk abin da Allah ce kai kai kaga wani babba an ce yanka dan sai guda ɗaya ce ya yarda ke hajiya duk abin da Allah ce ki yarda kin ga wata hajiya danta guda ɗaya ne an ce a yanka ta ce inda Allah ne ya ce a yanka ta yarda kai kuma yaro ka yarda da abin da duk ubanka ya ce kaga wani yaro ya an gaya masa cewa za a yanka shi inda Allah ya ce inda Allah ne ya ce a yanka shi ya yarda ba zai ba ubansa kunya ba to duk wannan tarihohi ne ake mana don mu zama mutanen kirki rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata Allah na kawo zuriyata na aje a nan ne a ɗakinka don su tsaye da sallah rabba liyuqimus salata fatara irtan minan nasi tawi ilayhim ka sanya zuciyoyin mutane su karkato zuwa ga waɗannan mutane nawa a wannan wuri mai musulunta ta ce la ilaha illa Allah kuntum zurriyatin wahidin ghairu dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana li yuqimus salata faj'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhim na ajiye su anan ne ya Allah ubangiji na domin su rayu a wannan wuri don su tsai da sallah li yuqimus salata faj'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhim tunda ba su da wurin gona ba su da aikin abinci inda za su samu abinci Allah ka jawo musu hankalin zuciyoyin mutane su fiskanto gare su su kawo musu abin da ba su da shi tawi ilayhim wa zukum min samarati ka ba su abubuwan ci na itace da na tsire-tsire la'allam yashkuruna saboda su gode maka dama inda fi zalika la ayatin likulli sabbirin shakurin la in shakartum la zidannakum magana da muke yi kenan don su gode maka akan ni'imomin da ka ba su ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا يا أبنجدم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن duk abin da muka ɓoye a cikin zuciyarmu na bukatu wanda ba mu bayyana ba Allah ka san shi ka san Allah Ubangiji na ina son ya zama da uwar gidana da wannan kuyangattawa da ɗana ina so mu zauna tare amma tun da bai yiwu ba Ubangiji ka san abin da nake ɓoyewa ka san abin da nake bayyanawa mai musulunta ta ce la ilaha illallah ya askantu min zurriyati bi wadin ghairi dhi zar'in rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin duk abin da muke koyewa da abin da muke bayyanawa na bukatunmu duka Allah ka riga ka sani na riga na roƙe ka na ce rabbana wa asli rasulan min yatlu alaihim ayati ko yuzakki wa alim kitaba aw innaka antal azizul hakim na roƙe ka wannan wuri ka bayyana babban manzon nan wanda yake akwai alƙawarin bayyana shi ka fito da shi cikin zuriyata a wannan gari abin da muke koyewa da abin da muke bayyana duk ka sani Allah innaka ta'lamu ma nuqi wa nulin wa ma yakhfi ala Allah menene zai buya wa Allah filar da ko a kasa wala fi sama ko a sama babu da yake buya wa Allah الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق inna rabbi la sami'u du'a kashe wannan maganganu duka a wannan na yanzu nan kam na yanzu nan bayan yana da shekara ɗari da ashirin da wani abu ne yake wannan addu'a ina ce alhamdulillah na dai gode wa Allah na gode wa Allah dama an faɗa mana farkon surar la in shakartum la azidannakum kowa Allah ya bashi wani abu ya gode in ya gode Allah zai kara masa kar ayi butulci alhamdulillah allazi wa habali al-kibari isma'ila wa ishaq na gode wa Allah wanda ya bani isma'ila da ishaqa bayan na tsufa ina da shekara da tara Allah ka bani Ismail wato ya tsufa sai Allah ya cusa masa ilhaman ya roƙi Allah mana Allah ya bashi aihuwa sai ya roƙa ko yana ce rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin Allah ka bani ɗa nagari Allah ka bani ɗa nagari isma ya'il isma ya'il wato isma ya'il il da abrananci sunan Allah kenan isma kuma larabci ne isma ya'il isma ya'il to da aka samu ɗansa aka samu Ismail. To daga nan bayan nan shekara goma sha uku sai mala'iku masu halakar da kafirin annabi Nuhu suka biyo ta gari suka ba albishirin za a yi Ishaqa. To na gode wa Allah da ya bani aihuwa bayan na tsufa na farko shekara ta tis'in da tara na biyu ko na same shi ina da shekara ɗari da goma sha biyu na haife shi na gode wa Allah da ya bani aihuwa bayan na tsufa. Allah ya ci Ismail ya sa inna rabbi amma Allah ubangiji na da sami'ud du'a wallahi mai jin mai jin roko ne Allah da karɓar roko yake haka yace ud'uni astajib lakum Allah ya ce mu roƙe shi zai karɓa mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ka rasa ka roƙi Allah ko da gishirin miya ka rasa ka roƙi Allah ko da hancin takalmin ka ya tsinke ka roƙi Allah رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي يا الله أبنجينا نارو إيكا ناكي ذريتا ناكا وسن دنسي سلا نيما الله كتبتت دني تكما سلا ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ها kuma wasu daga cikin zurriyata annabi ibrahim ya riga ya ji an gaya masa la yanalu ahadiyaz zalimin addu'ar da yayi Allah ya ce a cikin zuriyar taka akwai kafirai to addu'ar da zan karba zan karba wa musulmi ta lahira amma ta kafirai ba zan karbi ta lahira ba sai dai ta duniya to sai ce Allah ina roƙonka da ni da wasu jama'a na zurriyata ma musulmi din waj'alni muqima salati wa min zurriyati rabbi alni muqima salati wa min zurriyati bai ce wa zurriyati ba saboda an ba shi labari wasu kafirai ne domin duk yahudawan duniyan nan jikokin nasa ne kafiran nan wa min zurriyati rabbana ya Allah ubangiji wa taqabbal du'a ka karbi addu'a ta wanda nake roƙonka domin da ya gama da ya gama ginin ya yi addu'a masu yawa wanda muka karanto a cikin surar bakara rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim rabbana waqsim rasulan minhu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim duk yayi wannan addu'a mun riga mun karanta su amma Allah da karban addu'a yake Allah ka karbi addu'a ta rabbana taqabbal du'a Allah ka karbi addu'a ta rabbana waqsim ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله ina roƙonka ya rabbana ya ubangijinmu اغفر لي ni ibrahim Allah kai mini gafara wali walidayya kai wa uwata da ubana gafara walil mu'minina da dukkan mu'mina Allah kai musu gafara yawma yaqumul hisab daga yau da nake maganan nan har tashin duniya duk musulmi maza da mata Allah kai musu gafara to anan ya ce rabbana firli wa liwalidayya ya Allah ubangiji na kai min gafara ni da iyaye na guda biyu uwa da uba ko bayan ya tsufa ne ya yi kusan rasuwa yake wannan addu'ar azar ya riga ya mutu tuntuni a Falastin tun daga farkon su na kusa kaurar su na kusa ya mutu a can kazo da haka suyudi yace in an dubi wannan aya za a iya fito da cewa azara ba uban Ibrahim bane babban sani domin an riga an gama da maganan azar wanda ya girma a hannunsa falamma tabayyana lahu annahu aduwwun ya tabarra min inna ibrahima la halimun awahum a tunda ibrahimu wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa adaiya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra minhu alkawarin da annabi ibrahimu yayi wa baffansa azar salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya shikenan shikenan na nema maka gafara wajen ubangiji na ubangiji na kulawa da ni ba za nemi abu wajensa ya hana ba to da yayi roƙon yayi roƙon a wani wuri yana cewa wa ghafir li abi innahu kana min ad-dallin wa la tukhzini yawma yub'athun shu'ara to daga nan sai sahabbai suna neman gafara wa iyayensu wanda suka mutu ba musulmi ba da aka tambaye su sai suka ce ai annabi ibrahim ya yi wa ubansa addu'a wanda ba musulmi ba sai allah ce a'a wa ma kana istighfaru ibrahim illa an maw'idatin li abihi illa an maw'idatin wa adaiya fadan ma tabayyana anna waduwwu lillahi tabarra min lokacin da yake kike nema masa gafara din nan bai tabbata cewa shi zai mutu kafiri makiyin allah ne ba amma da ya gane shi kafiri ne makiyin allah ai ya rabu da shi saboda haka mutum ba zai nema wa kafiri gafara in ya mutu ba sai dai in bai mutu ba kai masa addu'a anan annabi ibrahim babansa ma'aifi musulmi ne ba kafiri ba ne ba shi ne azara ba domin da shi azara ubansa ne allah ba zai ce wa iz qala ibrahim li abihi azara ina amfanin faɗin li abihi azara inda ubansa ne in ka ji an ce babanka wane to zai zama kanin ubanka kenan ko wan ubanka amma in ubanka yace babanka ya isa in an ce babanka wane to ko baba gana ko bakura ko babba ko wani abu ne amma baban ma shi ba anan in an duba littafin Sheikh Ismail Ruhul Bayan juz'i na hudu shafi na arba'in da shafi na ɗari hudu da talatin sadara ta farko zuwa sadara ta biyar za a ga inda ya nakalto maganar suyudi din cewa agar ba uban Ibrahim bane babbansa ne domin gashi ya tsufa muka nan yana nema uban nasa ma'aifi da uwarsa gafara wannan ku shi ya fi dacewa da abin da annabi yake faɗi annabi ya ce ma masani shay'un min amril jahiliyyah tun daga adam da hawwa'u har zuwa ga uwata wadda ta haife ni da babana abdullahi babana abdullahi da amina al'amarin jahiliya bai shafe ni ba ma zara Allah yanquluni min aslabin tahiratin ila arhamin tahira ma masani shay'un min amril jahiliyyah wa taqallubaka fi sajidin yace tun daga adam da Hawwa'u har zuwa Abdullahi da Aminatu Ubangiji yana zaben iyayen da suke aihuwa na maza yana zaben iyayen da suke aihuwa na mata ban taɓa faɗawa cikin cikin kunkumin kafiri ko cikin ma'aifar kafira ba kuma annabi Ibrahim kakansa ne idan annabi Ibrahim kakansa babansa kafiri ne to fa kakan annabi kafiri ya samu kenan kuma ya saba da ayar wata kallu baka fi sajidin ya saba da cewa Ubangiji yana zaɓa masa iyaye maza da mata har zuwa wawo a duba wannan sharhin akwai littattafai da yawa wanda suka yi magana akan wannan to amma dai a duba wannan din akwai wanda suke surutu wai wai a haka din ne yadda yake haka yake annabi Ibrahim babansa ba kafiri bane azara shi baffansa ne hannunsa ya girma laraba suna kiran baffa uba ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ina magana da wani mutum na ce masa duk musulmin da ya ce wa musulmi dan uwansa kafiri ya cuce shi domin ya raba shi da addu'ar annabi Ibrahim da addu'ar annabi Nuhu annabi Ibrahim ya ce rabbana firli wal wadi wa lil mu'mini yawma yaqumul hisab tun daga yau har tashin duniya duk musulmi namiji da musulma ta mata Allah kai musu gafara annabi Nuhu ya ce rabbi firli wal walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'mini wal mu'minat wala tazidi zalimin illa tabara duk sun yi addu'a tun daga zamanin su har tashin duniya su da musulmi maza da musulmi mata neman gafara wala ta zuban Allah ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
Allah ba zai ce wa iz qala ibrahim li abihi azara ina amfanin faɗin li abihi azara inda ubansa ne in kaji an ce babanka wane to zai zama kanin ubanka kenan ko wan ubanka amma in ubanka ce babanka ya isa in an ce babanka wane to ko baba gana ko bakura ko babba ko wani abu ne amma baban ma shi ba anan in an duba littafin Sheikh Ismail Ruhul Bayan juz'i na hudu shafi na arba'in da shafi na ɗari hudu da talatin sadara ta farko zuwa sadara ta biyar za a ga inda ya nakalto maganar suyudi din cewa agar ba uban Ibrahim bane babbansa ne domin gashi ya tsufa muka ji nan yana nema uban nasa ma'aifi da uwarsa gafara wannan ku shi yafi dacewa da abin da annabi yake faɗi annabi yace ma masani shay'un min amril jahiliyyah tun daga Adam da Hawwa'u har zuwa ga uwata wadda ta haife ni da babana Abdullahi babana Abdullahi da Amina al'amarin jahiliya bai shafe ni ba, ma zara Allah yankuluni min aslabin tsahiratin ila arhamin tsahira, ma masani shi'un min amrin jahiliya, wata kallu baka fi sajidin. Yace tun daga Adam da Hawwa'u har zuwa Abdullahi da Aminatu, Ubangiji yana zaɓen iyayen da suke aihuwa na maza, yana zaɓen iyayen da suke aihuwa na mata, ban taɓa faɗawa cikin cikin kunkumin kafiri ko cikin ma'aifar kafira ba kuma annabi ibrahim kakansa ne idan annabi ibrahim dukkan fatawar da shehu tijjani ya bayar a rubuta ta bi zaubi zahabi a nemo ruwan gwal a rubuta ta da shi shine kokuwar fatawan malaman malamai saboda aka jawahirul ma'ani yake kanta kowace ma'ana a cikin littafin jauhara ce jauhari ne aka ce jam'insa jawahirul ma'ani gwalagwalan ma'anoni ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب anan kuma ana jawo hankali kuna jin da maganar sallah kullum maganar sallah kullum rabbana inni askantu min zurriyati ibadin ghayri zar inda wajhika rabbana li yuqimus salata rabbi jal yuqimus salati saboda girman sallah kuskure ne mutum ya wulakantar da sallah har ya daidaita ta da wani abu wanda kowa da kowa ya iya yi misalin siyasa siyasa farlu kifayatin ne a wurin musulmi a yanzu siyasa farilla ne akan musulmi akan jama'an musulmi amma ba akan kowane musulmi ba domin ba yadda za a yi a zauna a ce ba za a yi siyasar ba sai mu zama kaya a hannun waɗansu mutane wanda ba musulmi ba in muke ba za mu siyasar ba mun zubar da haƙƙin mu kenan to dole ne wanda suke da himma wanda suke jin za su iya duka dole su yi farlu kifaya to ba wanda ya taɓa cewa farlu kifaya farlu ainihin girma wato sallah farlu ainin ne siyasa farlu tuwakin ne saboda haka duk wanda yake siyasa ta fi sallah ya ya canja sha'irul islam kuma kusan ridda ne domin siyasa za ka samu sahu guda ya tara mutum goma sha hudu wanda in kai ga masallaci ba za ka gansu haka ba siyasa dai akwai musulmi akwai kafiri akwai mutumin kirki akwai mutumin banza akwai dan halal akwai shege akwai mace akwai namiji akwai basaraki akwai talaka akwai matalauci akwai mai arziki akwai malami akwai jahili duk sahu daya ba yadda za mu ce za ta tashi cikin siyasa za ta yi magana wuri ce ke zauna ba ki da kunya ya za ki tashi cikin maza ba wanda ya zai faɗi haka ba yadda za a shege zai tashi lacca kowa ya san shege ne a garin su nan aka haife ne ya gima kowa san shege ne ya tashi zai lacca ce kai zauna kai shege ne ba wanda zai faɗi haka ba wanda ita a cikin siyasa ha ko mutumin kirki in zai magana me ya kawo ka nan ba wanda zai faɗa mutumin banza zai magana ba wanda zai ce me ya kawo ka nan haka basara ake ranka dai me ya kawo kana ba wanda zai ce haka malam me ya kawo kana ba wanda zai ce haka saboda haka dan Allah don annabi kowane ba tafiyar da shi kamar yadda yake rubuce Qur'ani da hadisi a cikin addini kar a kawo sababbin maganganu wanda musulunci ba ya karban su kun ji maganar sallah da yadda take girman Allah Allah bai bai aiko sallah a ƙasa a zo a yi ta ba sai da ya dauki annabin ya kai shi inda ba ba sama ba ƙasa ba komi ba kowa don girman sallar Allah ya bashi ita don girmanta ta fi dukkan farillai ko da mutum ya ce zakka ta fi sallah ma ya ridda domin sallar ita ce gaba bayan tauhidi ta saboda haka kada a koyi maganganun wasa da addini a rike maganganun yadda suke rubuce Qur'ani kalmar siyasa gaba daya a haɗe haka babu ita Qur'ani gaba daya babu ita sai da cikin ishirin za ka samu wasa sabi za ka kalgali na wakilata rabban ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يا رسول الله كاي حقوري kar ka yi zaton abin da kafiran garin nan suke maka Allah bai sani ba ne ya sani yana ganin ka yana ganin su yana sane wala tahsibanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun abin da wannan azzalun suka yi da kai kar ka zaci ko Allah bai gani bane ko bai sani bane yana nan yana yana yana gani inna yuakhiru liyawmin ya ajiye musu da ya jinkirta musu wannan abun ne liyawmin zuwa ga wani lokaci wanda kwanansa ya kare tun lokaci yakin badar bai yi ba to ran da mala'iku suka zo masa ido zai gwaggwale zai gani wanda ya kai yakin badar kuwa idonsa zai gwaggwale zai gani liyawmin tashkhasu fi labsar zuwa ga wata rana ranan da ido zai gwaggwale ido zai rena fata ranan yakin badar ko ranan mutuwa ko ranan shiga kabari Allah ina jiran su da wannan ne ba ya bar su ba a'a innama huwa yumhilu wa la yuhmil yana bada lokaci ne ba yana mantuwa bane ليوم تسخذي الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مهدئين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وترانا لإدو زي قبوة يرينا فاتا دين يوما تتكلم فيه القلوب والأبصار رانا دا زوجيا تنا tana tana bugawa kaman za ta fito ta cike me yake faruwa wannan fili sai na gano ido kuma kaman zai fito waje me ake yi ne anan saboda tsananin wannan ranar ta suka mudi'ina mutane suna gaggawa suna gaggawa suna amsa kiran wanda yake kira a taso a zo filin kiyama a taso a zo filin kiyama suna gaggawa a surar kamar Allah yana cewa ga abun mamaki mai kira zuwa ga aljanna ya yi ta kira sun ki tashi ga mai kira zuwa ga azaba ya kira sun sun zo a guje mudi nan ba ta ba waye mudi na suna sauri muqni irusin sun daga kansu ah, la yartadu ilayhim tarfum idan su baya motsi ya gwaggwale wa aqidatun hawa zuciya ko ta zama fanko sai fa komai a ciki sai tsoro
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وأنزل الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال wato wannan rana mai girma da Allah ce muhudiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum fi zumara wa anzilin nasa ya rasulullah da ba mun ce maka kitabu nan zallahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur mun saukar maka da wannan littafi ne don ka fitar da mutanen duniya gaba daya ba anan zirka maka bane mutanen duniya gaba daya to mun buga misalai mun buga misalai mun yi maganan kafirai da musulmi mun yi maganan eh, mutuwa mun yi maganan tashin kiyama mun yi maganan yadda shedan yake da mutane ranar tashin kiyama in sun yi wajensa mun yi maganan yadda manya suke kuka da ya- yaransu wanda suka batar da yadda yara suke kuka da manyan manyansu wanda suka batar su duk mun yi- mun faɗi komai da komai ya rasulullahi anzirin nasa kai ta gargaɗe wa mutane wa anzirin nasa kai ta gargaɗe wa mutane yau mai yatimul azabu ranan da kai musu gargaɗi ranan da azaba za ta zo musu irin wanda aka faɗi yanzu nan wa yaqul fa yaqulu allazina zalamu in sun ga azabar su kafirai sukan ce rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul idan sun ga azaba sai ce rabbana absarna wa sami'na farji'na na amal salihan inna inna muqinun ya ubangiji yanzu kan mun zo lahira mun ga gaskiya duk abin da ake faɗin nan muke karyata ashe gaskiya ne yanzu ka abai da mu duniya ko da ɗan ƙaramin lokaci za mu kyautata aiki mu zama musulmi mu karɓa mu mu amsa kiran manzanninka a ce ina rabbana akhirna fa yaqulu lana mu rabbana akhirna ila ajalin qaribin Allah ka dan dakata mana ka dan karamin lokaci ma mana mu tuba mu musulunta a kai mu duniya mu tuba musulun ko da dan karamin lokaci rabbana akhina ila ajalin qaribin idan ka kai mu duniya ko da dan kankanin lokaci ne ni jidda wataka wa nattabi rusul kiran mu da kake wallahi ila daris salam za mu amsa kiranka kuma za mu bi manzanninka ko da dan karamin lokaci ka ba mu koma duniya mu amsa kiranka mu amsa kiran manzanninka akhina ila ajalin qaribin ni jidda wataka wa nattabi rusul awalam takunu alla ta'a awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal ba ku ne kuke rantsuwa ba kuna ce wa aqsamu billahi jada aymanihim la yaqasu Allahu man yamut ba ku ta rantsuwa ku ce ƙarya ne duk wanda yake amuru za ta yi ƙarya yake duk wanda yake wallahi tallahi duk wanda yake amuru za ta yi ƙarya yake ba ku ne kuke faɗi ba to gashi an mutum an tashi
وتكون
kai ban karasa ba ko a wan ba a wannan tukuna aksamtum min qablu tuntuni ba kuna rantsuwa ba kuna ce in an mutu ba a tashi manzanni ƙarya ne waɗansu ma a cikin kuna ce Allah ma da kansa ƙarya ne ba ku da kuke faɗi ba a wannan tukuna aksamtum min qablu ma alaikum min zawal kuka ce ba wanda zai tashe ku ya kauda ku daga cikin ƙasa ya maiso ku kuna masu rai ai za kunna izaman wa rufatan inna lahum usuna khalqan jadida yanzu bayan mun zama kashi mun zama ƙasa wai a ce wai za a tashe mu mai da mutane sababbi to gashi an mai da mutane sababbi din وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أي منك كياون دنيا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وبجي ku yawo ku gano a duniya ba ku ga garurukan manzanni wanda suka yi wa kafirai wa'azi suka ki Allah ya halkar da garin ai kun yawo kun gani wa sakantun har kun zazzauna a waɗansu wurare wasu wuraren ma kusa da garin ku ne kamun hijir a walam takuna sakantum min kama wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum ai kun zauna a wuraren kafirai waɗanda suka zalunci kansu aka halakar da su kun gani da idonku wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim ko mun muku labari mun ba ku bayani cikakke yanda muka halakar da kafirai makiya annabawa duk mun gaya muku wa darabna lakum lansal mun buga muku dukkan misalai mun gaya muku misalin wanda ya bauta wa Allah shine mai gani mai ji mai magana mai lafiya wanda ya bauta dodo shine makaho kurma bebe mun gaya muku wanda ya bauta Allah shine ruwa mai amfanin mutane wanda ya bauta dodo shine mai kumfa mai tafiya a banza mun gaya muku aikin kafirai kamar toka ne wadda aka zuba iska ta zo ta ɗauke ba ta da wani amfani amma ba kamar na musulmi ba mun gaya muku aikin musulmi mai imani kamar bishiya ce kafe wanda take ba da abinci kullum ita bishiyar dabino na kafirai ko aikin su kaman kaman tushen guna ne kowa ya daga sai ya ciro duk misali mun gaya muku wa darabna lakum lamsal وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يا رسول الله كيف قولي ba abin da ba su shirya maka ba na sharri dukkan sharrin su suna da su da sharrin da suke shirya maka duk a hannuna suke wa yajam kurbika allazina kafaru bituka aw yukhrijuka wa yamkuruna yamkuru Allah Allahu khairul makirin ba abin da su shirya ba za su kashe ka ne za su gina gini su hana ka fita ne za su daure ka ne duk abin da suka shirya duk Allah yana nan tare da su kuma ya shirya musu nasu ya rushe amma shi ya shirya nasa ba zai rushe ba wa kan makaru makarahum hakika sun yi makircin su wa inda Allah makruhum da su da makircin duk suna hannun Allah wa in kana makruhum li tazula minhu aljibal komi karfi karfin makircin su ko da makircin zai samu karfin tura duwatsu to suna hannun Allah ne ba za su iya komai da kai ba ya rasulullahi tura duwatsu waɗannan waɗanda ake gani kenan ko ko wani misali ne na zamanin bani Isra'ila a zamanin bani Isra'ila akwai wani wuri idan an rasa gane gaskiya akwai wani dutsen da ake zuwa yi rantsuwa a shafa dutsen to in an yi rantsuwa an shafa dutsen mara gaskiya sai dutsen ya kama shi to an gane shi bai da gaskiya kenan amma in yi shafa dutse ya daga hannu to yana da gaskiya tuhuma ta warware nan ne wurin karewan tuhuma a zo a tsaya bakin dutsen a yi rantsuwa sai a shafa dutsen in an shafa in dai dutse bai kama to kana da gaskiya in ba ka da gaskiya dutse zai kama ka to ana cikin wannan hali akwai wani mai aiki yana da matarsa mai kyau in zai zo tafiya aiki sai ya kulle ta komai na cikin gidan abinci ne ruwa ne komai na cikin gidan sai ya dawo ya kulle ya bude gidan sai ya shiga kullum haka yake yi to matar tana leke ta window tana ganin masu wucewa sai ta ga wani saurayi tana son ta ce masa jinan sai ya zo kusa ta ce mai gidana kullum kulle ne yake yakan ini wurin aiki ne ba dawo sai lokaci kaza haka nake kulle kaman kaya amma da Allah ka dubi kofa keuren nan ka dubi yadda makullin yake ka je ka samu makulli wanda zai iya budewa ka zo ka rika taya ni hira in ka zo tafiya ka kulle masa abinsa kamar da sai ko saurayi ya je ya nemo ya dubi makulli ya zo ya nemo makulli ya zo ya bude sai yana zuwa wurin ta suna ini suna lalata in ya tafiya sai ya kulle ya tafi to sha'anin ka da bawan Allah sai zuciyarsa ta rika jin duhun abin sai ya rika ce mata ni dai yanzu wani abu ya cikin zuciyata na rashin yarda da ke sai ta fashe ta kuka ta ce to tsalle zan yi tashi zan yi sama kana kulle ni kullun kamar aukati ka ce har yanzu baka yarda da ni ba fita zan yi ko ko shigowa za a yi kai ta kuka kai ta faɗa ce wallahi ni da zuciya ta har yanzu bata yadda da ke ba yanzu dai ni wannan abun bai zai ya samu na ba ban bana jin daɗin bana yadda da ke yanzu to ni dai ban yadda ba ni dai ban yadda ba ni dai ban yadda mu je mu yi rantsuwa mu je mu yi rantsuwa yace to mu je mu yi rantsuwa din to sai ya shirya suka fita za su rantsuwa to a lokacin a taban su jaki ne shine taksi din su shine shaban su jaki to da saurayin ya zo sun sa ranar da za su tafi rantsuwa saurayin ya zo ya shiga suka yi lalata sai ta ce asiri fa ya kusan tonuwa mai gida ya ce rana kaza za mu tafi rantsuwa ka san ko rantsuwa ba mu da gaskiya to za a je a yi rantsuwa a shafa dutse to abin da za a yi rannan in ka zo ka shiga cikin masu taksin jakuna ka kawo jaki duk jakin da ya kama min zan yadda ba sai naka idan mun hau jaki muna cikin tafiya zan yi zan faɗi in na faɗi maza ka karɓe ni ka rungume ni ka rungume ni ka ce Allah ya sauke Allah ya sauke mai gida lafiya mai gida ga iyalinka mai gida ka rungume ni saboda in na je na rantsuwa shi ma ya ga ka rungume ni to shikenan sai ranar rantsuwa ranar rantsuwa sai aka tafi ranar rantsuwa sai masu jakuna suka tsaya wurin da ake daukan taksi sai ga mai jaki ga mai jaki ga mai jaki sai ta ce ni wannan jakin nake so in hau shi kenan sai aka biya mai jaki suna tafiya suna tafiya an yi nisa sai ta sai hu sai ta ta fado masai ya dauka ya rungume ta tana rawa jiki ya rungume ta yana rungume mai gida mai gida kawai mai gida mai gida mai gida me ya samu iyalinka yana rungume da ita bai na faɗin haka wai yana jin tausayi cikin sai ya zo ya kama matar lafiya tana aka dade aka jima sai ta ji ta samu sauki cikin sai aka hau jaki aka je wurin rantsuwa da ta je wurin rantsuwa ta ce mai gida kana tuhuma na ni na rantse da Allah tun da na zo duniya ba namijin da ya taɓa runguma na daga kai sai mai jakin nan kai ma ko ka gani inda tunda na zo duniya ba namijin da ya taɓa runguma na sai kai kadai sai dai mai jakin nan kai mako ka gani inna kai da kunna azim shikenan to da ta gama rantsuwa sai ta miƙa hannu za ta dutse sai dutse ruka kuje sai ya zai yi sai dutsen ya gudu bai yadda aka taba shi ba sai ya ruka a guje to in an taba ya zai yi dutsen lallai gashi da yaron gume ta sai ya zai yi to sai dutse ruga a guje maimakon da ya taba shi gare ruga a guje shine shine fasul khirabi to sai wa kad makaru makarahum makircin qurayshawa yayi yawa wa inda Allah makrum da su da makircin duk suna hannun Allah wa in kana makrum kai ko makircin su ya kai makirci irin na matan nan ta bani Isra'ila wanda saboda makircin da dutse ma ya ruga a guje saboda ganin mamakin makircinta to ko ma kirce zai kai wannan karka damu suna hannu na zan kama su wa in kana makum tazula minhu aljibal fala tahzibanna Allah fala tahzibanna Allah mukhlifa wa'dihi
kai da kun azim inna Allah azizun zuntiqam fala tahzibanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula inna Allah azizun zuntiqam ya rasulullah komi dadewa karka damu balle ma shekara goma sha uku annabi nuhu shekara dubu ba hamsin karka damu ya rasulullahi karka yi tsammanin Allah ya kawo canji cikin lamarinsa cewa kafirai za su ta wasa da manzanni su share lafiya a'a lokaci ne bai yi ba bala ta si banna Allah karka yi tsammanin Allah muku lihadi Allah zai canja alkawarin da yayi da manzanninsa kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد duk dai waɗannan ayoyi masu cewa kullum manzanni suna cikin taimakon Allah komi daɗewa Allah zai ba su nasara to yana nan ba canja ba za canja ba bala ta hasiba nan Allah muku lifa wa rusula inna Allah tani Allah azizun mabuwayi ne zuntiqamin mai tsananin kamu ne a wurin wanda ya sabe shi wanda bai tuba ba
wasu mutane da yawa sun kawo sadakan kuɗi suna so ya musu addu'a akwai kuma wanda ya kawo naira dari biyar wani suna da gana so ya musu addu'a Allah ya saka musu da alheri duk wanda suka kawo eh, sadaka Allah ya saka musu da alheri duk wanda suka yi min addu'a Allah ya saka musu da alheri duk ma wanda suka zo Allah ya saka musu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallam muna yi musu addu'a mutanen kasar nan ne mutanen Ghana ne mutanen Niger mutanen Chadi mutanen Benin mutanen Kamaru duk ko waɗanne wakilansu sun zo nan neman addu'a ko mun yi alkawari za mu musu addu'a ba za mu iya kama sunaye su duk gabaki ɗaya ba amma za mu musu addu'a Allah biya bukatun su gabaki ɗaya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abin daga hajjara talim zuwa ga shehu bayan gaisuwa mai yawa da so da yarda ga tambaya ta zuwa ga ina ina tambaya yadda mace za ta yi itikafi a masallaci za ta yi koko a cikin ɗakin ta mace za ta yi itikafi a masallaci in haila ta zo mata ta koma gida
sai tambaya daga abubakar abdullahi bayan gaisuwa tambaya ta nan ita ce wai da aka ɗaura ma mutum aure da mace sai ya kwana ɗaya kawai da ita daga nan sai ya bar garin ya yi shekara biyar sannan ya dawo sai ya same ta da 'ya'ya biyu to shin wai malam ya za a yi da waɗannan yaran Ya'ya biyun nan in tagwaye ne ƴaƴansa ne in wa da ƙani ne wan ɗansa ne ƙanin ba ɗansa ba ne.
Saƙon gaisuwa mai mai yawa da fatan alheri zuwa ga Sheikh. Allah ya ƙara maka lafiya da imani da ɗaukaka daga Ali Muhammad Kafiya ƙarƙashin ƙungiyar Ishiriniya. Mai- Malam Isa mai Ishiriniya mai goro Hausari zango layi mai digiri Borno State tambaya menene matsayin malamin da yake kushe masabar Malikiya.
a su ainihin ayyuma din nan a, ba a kushe musu ko da mutum Allah ya bashi matsayi ne na ijtihadi irin nasu to sai ya gode musu ya gode musu yake amma ni fahimta ta ga kaza kamar yadda shi Ibrahim yake wani lokaci yakan fa- bit- fidda fahimta a cikin mazhabar malikiya yake fahimta ta kaza amma da na ga imam malikin da na tambaye shi ko yana da wata hujja wanda ban gano ba amma mutum ba zai zagi manya ba manya ba sa zagin manya ba mai zagin manya sai mutumin da ba mutumin mutanen banza daga ibrahim salihu yana da don allah shehu kai mana bayani akan daren lailatul qadri yaushe ne ake zaton shi allah saka dariya lailatul qadri wato tun daga ranar 20 fi sabi'atin tabba ah, tun daga 20 tasi'atin tabba 21 sabi'atin tabba khamisatin tabba salisatin tabba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi lailatul qadri tun daga 21 saura kwana tara wata ya kare kenan 23 saura kwana bakwai wata ya kare kenan 25 saura biyar wato maradi maradi ake nema Allah ya boye shi ne bai bai ga dama a san shi ba sai Allah ne ya san shi sai ko wanda Allah ya nuna wa alhamdulillah Allah mana gafara Allah jikan mu Allah jin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu mu Allah ta kashe wani mu da alheri Allah ka biya zuwa mu da addu'o'in mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah kiyaye mana mutuncin mu da addinin mu masu taimaka mana cikin wannan harka ta mu ta addini Allah ya taimake su masu karfafa mu Allah ya karfafe su duk wanda suke taimaka mana Allah ya taimake su duk wanda suke tsaya mana Allah ya tsaya musu dukkan damuwansu Allah ya yi musu albarka ne sallallahu alaihi wasallam abinda suke nema Allah ya ba su abinda suke so Allah ya kiyaye su albarka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ji kan mu jin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah sa aka washe wani mu da alheri Allah ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da na lahira albarka nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم